بسم الله الرحمن الرحيم تسميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين wahalar gudata min lisani ya kawo kawai bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ah, muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dura inda ma kwana wanda a jiya mun fara wannan sura ta suratul qasasi farkonta mun fasar aya bai wuce aya biyu ba haka zuwa uku to sai lokaci yayi muka tashi wanda insha Allah a yau za mu dora inda ma kwana a jiya din shine a alamar da take alamar ya sake karanto tun farkon sura din amma dai mun fassara farkon din haka ba sai mun sake maimaita karatun nata din ba shine mai bayani dai game da cewa ga wannan da simi waɗannan haruffa din irin yadda malamai suke magana kan su da kuma ƙarshe dai abin da suke cewa Allahu alim bi zalika sannan Allah madauki sarki ya tabbatar da cewa wannan alkur'ani ne wanda yake littafi ne mai bayyanar da gaskiya da kuma bata mutum ya rarrabe wato yana rarrabe mutane gaskiya da ƙarya don mutum ya gane menene abin da yake na daidai kuma menene wanda ba na daidai mutum alƙur'anin duk yana bayani haka ne to shine sai Allah yake cewa na tulu alaika muna kissantawa gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min naba'i Musa muna kissanta maka labarin annabi Musa wa fir'auna da shi da fir'auna bil haqqi muna kissanta maka wannan kissa da wannan labari wanda yake yana tattare da gaskiya wai ma'ana shine dukkanin abin da ya faru haka ne yanda lamarin ya faru gaskiyan magana wata yan tarihi yake kenan saboda wani abu wanda za a gaya maka ga- labarin shi to alkur'ani in ya baka labarin abu ya zama ga hakika na gaskiya din to shine Allah yake cewa amma la qawmin yu'minuna ga mutane masu imani to anan ba kwana ajiya to shine Allah madaukin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa inna fir'auna hakika fir'auna din nan ala fil ardi ala fil ardi watan yayi girman kai a cikin ƙasa kalma ala wato shine girman kai ba na ɗaukaka na sama ake nufi ba Eh, da irin wannan ne za ka gano cewa kuskuren masu fassara irin kalma a ɗaukaka ɗin na al'ulu cewa ai uluwi ne wanda yake na hissan sai a ce eh, kamar a ce ah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi cewa Allah yana bisa ake nufi da kuma kalma wai ma'ana su ce dai uluwi na hissa ake nufi to ga ka'ida na hissan din wai a ce ga abu can sama ana ganin shi ne ma'ana din to kaga nan da an ka ce inna fir'auna ala fil ardi ai kaga ba ana nuhin misali fir'auna ya daukaka bisa ga kasa ba ma'ana ba ana nuhin in ka ta can sama za ka hange shi can bisa ga kasa ba a'a wannan ala din wai ma'ana shine yayi girman kai yayi babakere an fahimta to shine ma'ana din fil ardi a bayan kasa ya zama dan girman kai kenan wato kuma shine ardu misra kasan misra kenan waja'ala ahalaha ya sanya mutanen garin na misra din ya mai da su shi'an watan yanki-yanki jama'a-jama'a wai ma'ana shine ya mai da mutanen garin misira ƙungiya-ƙungiya daban-daban yadda ya gada ba haka yake- haka yaka- ya kai masu ya sanya musu ne su fi hidimati a cikin mashi hidima don haka minhum daga cikinsu man ya shita gilbil bina ya kowa wanda shi baya da ba abin da an kasa shi dole aiki na gine-gine su an kasanya su wa minhum akwai daga cikinsu man yashtagil biz zara'ati wanda shi kuma an shagaltar da shi ya shagaltar da harkar gona na noma sai zama dai watan ya dauki su banu isra'ila musamman bai da aiki sai wahal da suwa ayyuka na wahala tun daga ayyuka na gona da ayyuka na gida sai ya zama duk wani aiki dai mai wahalar gaske to su su ne ake sanyawa din to shine Allah yake cewa ja'ala ahlaha shiya'an ya sanya mutanen garin Misr din sun zama kungiya sun zama jama'a jama'a a cikin yawan hidima sannan yastatifu da'ifatan minhum yana rawanar da wasu jama'a daga cikin su wato shine banu Isra'ila kenan waɗanda su banu Isra'ila nan yuzabbihu abna'ahum shi fir'auna ya kasance yana yayyanki ƴaƴansu yana yanki masu ‘ya'ya almauludi ne waɗanda aka haifa sannan wa yasta hayi nisa'ahum yana rayar da matansu ma'ana shi ne wai ‘ya'yansu mata an haifa to su ba a yankewa kamar yadda muka sha bayani can baya dai cewa wato a cewa a bokaye ne shi da shi fir'aun ɗin suka mai suka ce mashi ai za a haifi wani ɗanɗa daga cikin banu isra'ila wanda za a zama sanadiyar ta hiyar da mulki ne kuma sanadiyar halaka shi fir'auna ɗin wanda malamai suka ce abin da ya kawo haka wai mahalki ne shi fir'auna ya yi da ya mahalkin cewa ya ga wata wuta ta haito daga cikin gidajen banu isra'ila da wannan wuta ta haito daga cikin gidajen banu isra'ila ya ce sai ta zo cikin shi fir'auna ɗin gidan da jine dukkan bena na nashi da gigina da sauran duk abubuwan nashi gaba ɗaya ta ƙone su kurma musu sai wannan mafarki din ya ga wannan wata ta fito daga cikin gidajen banu isra'ila ta kone mashi gidaje to shine ya tara waɗannan bokayen nashi ya kai gaya masu cewa to ga abin da ake ciki ana cewa da bokayen shi da kuma waɗanda suke masu ilimin tauraru nashi din to shine sai yake gaya masu cewa to ga abin da ake ciki to shine sai kuma sun ka ce mashi sai sun ka fassara mai sun ka ce ai wato abin da a fassara wannan mafarkin shine za a haifi wani ɗan ne daga cikin su banu isra'ila din wanda za a zama shine sanadiyyar tafiyar mulkin ka to shi kuma sai ce ab to in ko dai wani dan da ne da a cikin su zai zama sanadiyar mulki na ce to har abada ko mulki na yana nan ku yana nufin ya san matakin da zai dauka kenan sai ya ce tunda ni ai marin jayi ne ni na rin jaye su ai ba magana a ce wai kuma a zo ne yanzu a sunan jaye ne to shine sai ya ce saboda har abada ko ba za a samu haka ba to sai ya wakilta mutane ya ce a je duk inda ɗayan banu isra'ila suke wa duk inda wani ɗan ɗaki na banu isra'ila ka gane ga wannan lokacin to shine sai yake cewa duk aji a yanka su ba wai waɗanda an kawo sabbi ba a'a wai waɗanda ma ba waɗanda an kawo sabbi ake nufi ana nufin waɗanda an nan da misali yara yanzu wanda ba su girma ba da wanda ba su balaga ba kenan to ya ce duk a yanke su subhanallahi to shi kenan aka shiga wannan aiki wanda fir'auna ya bayan na yayyanka su waɗannan atan ƴaƴan banu isra'ila din lokacin da ya bada wannan umarnin na a zo a yanka su to shine sai ya hada kwamiti to saboda haka lokacin da ya bayar da wannan umarni ya hada wannan kwamiti waɗanda za su je su ci gaba da yankan su banu isra'ila ɗin da shi ne aka ce ga lokacin suka ci gaba da yanka waɗannan yara na banu isra'ila an kace sun yanka kusan mutum dubu ashirin ga wannan lokacin wai yaran da akwai tukunfa ban da waɗanda za a haihuwa yanzu nan gaba a wai yara waɗanda an nan matasa ɗin ƙanana ƙanana ga wannan lokacin to su ne ba da wannan umarni ɗin da shi ne yanka aka ce kusan mutum watan dubu ashirin daga cikinsu su yanki ɗin lokacin da yanka sannan kuma sai ya sake kawo wani kwamiti kwamitin da ya sake kawawa shine sai ya kawo kwamiti wanda akwai mata cikin shi akwai maza su matan su ne waɗanda za su su ne ka tafiya suna bincike cikin gida duk inda aka gama ce da ciki da an gama shi tana da ciki to ga wannan lokacin za a sa mata ido wanda za a sa ido matuƙa da gaske har da za ta haihuwa duk lokacin ta haihuwa za a neme cewa ta kawo ɗanɗan don haka za ta kawo ɗanɗa a yanki shi ne su kuma yin sun ka an so ɗanɗan za su kawo waɗannan kwamitin mazan su kuma sai su yanki su waɗanga kwamitin mata abinda an ka sanya su aiki su binciko mace mai ciki duk wadda an ka samu tana da ciki to sai a ce ta za a samu ta ido har da za ta haihuwa da ta haihu ƙarshe za a zo da wannan kwamitin maza ɗin su kuma su yanka shi to shine an ka ce ci gaba da irin wannan aiki din wanda an ka haɗa waɗannan matan da waɗannan mazan suka ci gaba da wannan yankan a waɗanda aka ci gaba tara waɗannan ne aka ce sai da sun ka yanka watan an ce sun yanka jariri jariri an ce jariri dubu tisa'in sun ka yanka dubu tisa'in kaga yanzu sun yanki jariri dubu tisa'in sannan ga kuma dubu ashirin can na farko ko waɗanda ko da an kasa dokar dama su an rage an hisu dama to su kuma dubu ashirin su an rage an yanka su kaga ga dubu tisa'in sai ka hada da dubu ashirin abinda zai baka kenan mutum dubu ɗari da goma saboda haka shi fir'auna mutum dubu ɗari da goma ya sa an ka yanke daga cikin banu isra'ila wai duk saboda kar a bat ɗanɗan tun da an ce daga cikin zuri'ar tasu ne za a haifi ɗanɗan da zai zama sanadiyar halakar mulki ne to wai don gar hakan ta faru shi yasa an kai wa aiki mutum dubu don ɗanɗan mulki ne mutum dubu ɗari da goma don gudun kan mulki ne tsere mashi wai to haka a zo aka yi wannan to duk da yake an ce lokacin da ana cikin wani tsakiyar yankan sai da aka yi magana cewa to yanzu fa in an ka ci gaba da wannan yanka abinda an matsala to su banu isra'ila na su ne aka sanyawa duk wani aiki na wahala to su ne su fir'aun da suka sanyawa kabilar ta annabi musa aka sa suna wannan aiki na wahala to sai an ka ce mai amma yanzu ka gani fa kai fir'aun in an ka ci gaba da yankan su to su waɗanga uwayen da annan in sun ka ƙare to ina waɗanda su ci gaba da wanda aiki na wahala to shine sai an ka ce eh to in dai haka ne ko to yanzu in an ka yanka mutane wa shekara to in wata shekara ta zo to sai a dakata ka a yanka din to sai a tsallake shekara to kaga in banda shirme irin nasu in Allah ya ga dama ya so ai kaga sai Allah ya sanya a hidan cikin wannan shekara ko wanda ba a yanka to amma da yake shi Allah cika iko ne ma ya kaso ya gwadi ba wai ma har sai ai wannan ba a shi Allah ya sai ya sama shekarar da aka yanka ma ya kaso a hayar da Musa to sai aka yi haka da dai duk za mu karanta waɗannan ayoyin na gaba da zasu to kaga kenan dai a takaice ya yanka musu mutum 110 kamar yadda na shehu ya kawo radiyallahu anhu kuma a can ma a cikin tafsirin ruhul bayan shi ma duk ya kawo haka ne to saboda haka sai ya zo aka yanka waɗannan din mutum 110 din duk saboda wai nema annabi Musa to bai san shi ko Allah na cewa shi da komi ba an riga an yi an gama to sai Allah ya ce haqiqa innahu shi fir'auna din nan kana min al-mufsidin ya kasance daga cikin mabannata ba ka bai da aiki sai banna ma'ana ya zama mabannaci kenan ya zama dan ta'adda kenan tunda ba ya aiki kyakkyawa da ke da gyara ga mulki na kama karya na zalunci kuma ga irin wannan kisa a ce jariri kanana wanda ga ka'ida ko yaƙi za a yi musulunci bai yadda a kashe kananan yara da mata ba ga ka'ida to balle haka kawai da yaro yanzu yanzu a yi wata yanzu a sa wuƙa yanke shi take subhanallahi to shi yasa Allah ce innahu kana min al-mufsidin ya kasance daga cikin mabannata ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يهزرون
وسي الله مدوكين سلكي يتي shi fir'auna yana ta wannan kokari amma mu kuma wani ridu mu kuma muna nufin annamunna za mu yi baiwa muna son bai baiwa alallazi na ifu ga waɗannan waɗanda ake rauna nawa ɗin fi da arda a cikin ƙasa wani ja'alahun musan ya su su zamo ayan matan su ashuwa gabanni wato shi ne a banu isra'ila da shi fir'auna ya masu rauni ba kowa ba ba komi ba a wajen shi to shi ne allah shi to mu ko mana da niyyar muna son mu masu baiwa mu mai da su ne a shuwa gabanni wai ma'ana muna so nan gaba za mu halakar da shi fir'auna idan ya halaka mulkin nashi da dukiyar tashi gaba ɗaya duk ta dawo hannun su su banu isra'ila din to shine Allah yake cewa mu muna da wannan niyya shi kuma fir'auna ya tashi to shine a wannan tsarin musanya su ayin matan su zama shugabanni saboda haka shehu radiyallahu anhu yace wallahu tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki qada fi sabiq ilmi ya riga ya hukunci a cikin ilimi ne tuntuni anna haula'i du'afa'i cewa waɗancan masu rauni din su ne bani isra'ila to sai munnu alaihim lalle Allah zai yi musu baiwa bai wannan shine wai ja'alud dawlata Allah zai sanya ita wannan daula din ta shi fir'auna din lahum ta koma gare su sannan alalagami fir'auna wa hamana duk da shi fir'auna da hamana ba su to amma dai shi Allah sai ya haka din sai Allah ce muna so wa naj'alahum musanya su alwarisina su zama su ne masu gadon mulkin na fir'auna din wai ma'ana za mu halakar da fir'auna su bani isra'ila su gada mulkin nashi din shikenan sannan sai Allah ya ce wa numakkina lahum muna so mu tabbatar gare su su banu isra'ila din fil ardi a cikin wannan ƙasa din aka ce ƙasar misira da ƙasar sham siriya kenan ba da halaki fir'auna bayan halaka shi fir'auna din da aka malaku shama wa misira sai banu isra'ila sun ka zo sun ka mallaki ƙasar sham da ƙasar misira bayan an halakar da shi fir'auna din to shine na Allah ke magana wani bakin muna so mu tabbatar masu su annabi Musa lahum gare su fil ardi a cikin wannan ƙasa din mallaka masu ita wani riya umara so mu nuna ma fir'auna shi fir'auna din wa hamana da shi da hamana wa junudahuma da kuma rundunarsu minhum daga cikin su banu isra'ila din muna son shi fir'auna mu nuna masu ma kanu ya hazaruna abinda su fir'auna suke ji masu tsoro abinda suka ji matsoro wai kada a haɗan ɗan da ya zama sanadiyar tafiyar mulkin nashi ɗin to sai Allah ce mu kuma mu haka muka nufi haka za a yi ɗin to wannan shi hamana wazirin fir'aun ɗin ne hamana an shine waziri na fir'aun ɗin saboda haka sai ya zama shi yana daga cikin waɗanda aka shirya duk makishin da ake shirya tare da shi ya har shi ne za ka ji shi a fir'aun yana cewa ya kai hamana ka gina mana gini zuwa sama in ta ce in yi hada da Allah na annabi Musa in kashi kishi subhanallah wato kaga shi fir'auna sai ya tunana ai Allah bisa yake ta wannan zaka gano cewa tauhidin ibn annan na fir'auna ne saboda shi fir'auna shine wannan tunanin don duk tattauna da annabi Musa ya da shi da fir'auna ba inda kaga kuma ya ci tambaya annabi Musa ko wa ma rabbul alamin shin wani ne ubangiji ta da kai amma annabi Musa bai ce mai Allah bisa yake ba sai dai ta ba su gurbin Allah yace Allah shi ne wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce ku ya halicci uwayenku duk haka annabi Musa ga mishi amma bai ce me yana son ba sai Fir'auna shi kuma sai ya kwatanta sai ya ce ai bai sai yake saboda haka a gina mai ta gini sama yayi kwadan da lashi to ta wannan za a gano aqida wato masu cewa Allah bai sai yake kai tsaye yana can dangalgal to aqida shi ta fir'aunanci ba aqida shi ta musulunci ba to wannan shine sai a yake cewa to shi wannan hamanan shine babban wazirin na fir'auna din to shine wajen rahama dan dan sa minhum daga cikin su ma kanu ya hazarun zamu gwada musu abin da suka ji mu tsoro wayo dan kai ya faru din
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه وإذا خفت عليه فال وإذا خفت عليه فال وإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تهدي ولا تهزني إن رادوا إليك وجعلوه من المرسلين
sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam aka ce sunanta Yohanas sunanta kenan Yohanas haka Yohanas aka ce shine sunanta wanda kamar yadda shine Shehu radiyallahu anhu ya kawo kuma hakan ma ya zo haka a cikin tafsirin Ruhul Bayan cewa sunanta Yohanas wanda duk da yake dai malamai sun yi sabani amma dai wannan yana daga cikin sunan da aka kawo nata din to saboda haka sai Allah ya ce mun kai wahayi zuwa gare ta din amma wahayi na ilhama ta wannan za ka gano cewa akwai wahayi na ilhama wanda Allah ke ma waliyan shi saboda ita mahaifiyar annabi Musa ba annabi ba ce ta don tun da ake ba taɓa yin annabi mace ba duk annabawan da aka yi don maza ne gaba ɗaya saboda haka sai zama ita ba annabi ba ce amma kuma gashi Allah ce ya mata wahayi kaga ta wannan yanzu da kamar yadda za ka ga can wani wurin ma ba ma wai ita ba a'a za ka ga Allah maɗaukin sarki zuma wannan ya ce mata wahayi ko wa uha rabbuka ila nahali an ittakhizi min aljibali buyutan Allah ce ya yi mazuma wahayi wato ta wannan za a gano har yanzu dai rashin wayewa ko rashin fahimta ko ma duk abin da za ka kiran dai abin da shi ya ga wanda za a ce in ga wani wali an ce Allah mashi wahayi na ilhama to yana gaddama yana musu to menene abin da na gaddama tun daga nasi alkur'ani ya tabbatar da haka nan nan gashi Allah ce wa auhayna ila ummi Musa mun kai wahayi zuwa ga uwar mahaifiyar annabi Musa kuma alhali wali ya ce ta ba annabi ce ga zuma can ma dabba ma ce amma Allah ce mata wahayi kuma to balle mutum dan adam ko mutum din ma wali kuma wali ma cikin ta al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana cikin jama'a kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas wanda sun kafi kowa cikin al'umman da an kai to balle wali wannan zamanin to dan an ce Allah ya mashi wahayi na ilhama ai wannan ba wani abu ne sai dai jahilci ne zai ake yi kuma don gashi nan ne wata mahaifiyar annabi Musa Allah ya ce mata wahayi wahayin da Allah ya mata shine sai ya ce mata anirdihi ki shayar da shi dan dan naki din ma'ana ki cigaba da bashi nono kake tsoron komi wai ma'ana gar ta ji tsoron cewa fir'auna zai sa a zo a yanke shi a a ta bashi nono to amma sai Allah ce fa iza khifti alaihi amma duk da haka in kina jin tsoro baki samu natsuwa ba fa alqihi fil yami to ki jefa shi a cikin kogi aka ce watan Allah ya mata wahayi na ilhama cewa shi wannan dandan ta shayar da shi ya nono saboda haka kar ta ji tsoron komi amma duk da haka nan in kuma tana son haka in ta in ta so ta ci gaba da shayar da shi nono din Allah shi zai tsare mata shiya in kuma tana ji matsoro ta jewa shi a cikin kogi din sai Allah ce mata wala ta khafi kada ki yi tsoro waga ke tunanin cewa kamar in ki jiwa cikin kogin kamar nutsewa zai ba ya nutsewa shine la ta khafi galaqahu kake tsoro nutsewar shi la yadurruhu ma'u ruwa ba za su cuta mashi ba sannan wala tahzani Allah ce garki bakin ciki lifiraqihi da rabuwa da shiya don an ce ki jewa shi cikin kogi to ba komai ki jewa gakke ji bakin ciki kuma kake ji tsoron rabuwa da shi ya sai Allah ce inna ra duhu ilayki za mu za mu dawo da shi zuwa gare ki waja ilu kuma za mu sanya shi min al mursalina daga cikin manzanni saboda haka sai zaman nan kaga tana tsoron yanzu in ta ci gaba da bashi nono wannan kwamitin da fir'auna ya nada na yankan ƴaƴa da jariran nasu za a zo a kawo hari ba idan aka zo za a dauke shi kuma a je a yanke din to shine sai Allah ya ce ba komai in tana yawa ta share shi nono in kuma tana jin tsoro to ba komai ta jefa shi a cikin ruwa din kaga da hayan shi ma nan duk dai wata jaraba ce mai nauyi ba nan wata na tsoron a yanke shi kuma an ce yanzu kuma ta jefa ruwa kuma kuma jariri ai kaga har yanzu dai dai abin guda ne kenan dai kuku tun da yanzu ai mutum da yana ganin yan ruwa suna kawo babban gebe ko shi da ababban yana tsoron shiga teku yana ganin da kyanzai shi to balle jariri karami an ce jefa cikin ruwa subhanallahi to amma da yake Allah ne ba ta umarni to kuma sai ta jure din sai ta yi haka nan to shine aka ce nan shehu radiyallahu anhu ya kawo cewa fa arda'atuhu salasata ashhurin sai ta ci gaba da shayar da shi nono an ka ce sai da an kai wata uku yana hannunta layabki an ka ce bai taɓa kuka ba kuma tun duk watan uku bai taɓa kuka ba ballai kuma hawa na jiya har ya zuwa ce ai ta haihu din to shine wa khafat alaihi sai ta ji tsoro gare shi din to shine ga lokacin sai nan sai ta zo ta sashi a cikin wannan akwati wanda cikin akwatin aka ce ta sanya shi ta mai shi hida ta sashi ta mai ta kulle sai ta jewa shi a cikin wannan kogin na nilu kogin nil haka yake a saboda haka sai aka ce wato lokacin da tana da ciki din an ka ce lokacin ba ta ɓoye komi ba kowa ya san tana da ciki din to lokacin da ta haihu to sai su waɗannan mutanen masu kula din da kwamitin da fir'aun ya dan naɗa na yanka ba sai sun ka zo wajenta suna zuwa wajenta sun ka ce to ita wannan mata dai mun tana ciki amma sai sun ka so yanzu ba ciki kuma sai sun ka tambaye ta yanzu ina ɗan ɗa sai ta ce ya ita ba ta haihu ba to shine aka ce ga lokacin a kamar da ba muhammadu sawu ya kawo cewa to ga lokacin da sun ka shiga wurin taɗin suna shiga tana ganin su ta gane su ne sai ta shiga cikin ɗimo cewa nan take sai ta ɗauki ɗanɗan an ce wai akwai tukunya tana da huwa ruwan zafi ciki kawai sai ta sa ciki ɗaya ta mai ta rufe saboda rudiya ba ta ma san yadda an kai ba subhanallah shi kenan sun ka zo sun ka ci gaba da bincike su gane ke ina ɗanɗan yake sun ka bincika sama da ƙasa ko'ina da cikin akwatai cikin ɗaki ina ina ko'ina sun ka bincika ba su ga ɗanɗa ba sannan sun ka hito bayan sun hito kuma ita dai ga tukunya can dai bisa wuta kaga can ba a haura buɗe wuta tukunya bisa wuta ko tun da an san dai bai yi a jefa yaro ciki subhanallahi to lokacin da ta fito sun ka hito an ka ce ga lokacin ma ta shiga tana tunanin ci wai da ɗaya na ɗan hata mance da ciwo saboda ta ɗimo ce da ma za a yanka shi lokacin kuma tana son shi to sai kawai sai aka ce sai sai annabi Musa da sai ɗaya ta ji kukan shi cikin tukun shi sai ta gano ab a shera cikin tukun ya sannan sai ta fikar da shi ya kuma wani iko na Allah sai gashi wutar ba ta mashi komi ba yana nawa da yake shi kenan Allah ya tsare shi kaga wannan ai ba wani abun abun abun gaba ne ko to matsayin shi na annabi Allah ya wannan dan karamin aiki ne a wajen Allah kan manci annabi Ibrahim man karanta ko annabi Ibrahim alaihi salam ko cewa an hura wuta an jefa cikin ta kuma bata kone shi ba shi ma ya hito lahiya to saboda haka haka annabi Musa shi ma annabin Allah ne saboda haka wannan tana iya faruwa shi ma matuƙa da gaske to haka imam ahmad sawu ya kawo to sannan a to sai aka ce ga lokacin ne sai Allah madar sai ya mata wannan wahayi din cewa a zan kiyaye maka wannan dan dadin ki ci gaba da bashi nono din amma in kina jin tsoro din to duk da haka nan ki sanya shi a cikin wannan din kogin a cikin ruwa din to shi yasa aka ce sai ta shayar da shi wata uku din amma duk da haka nan sai ta ji da cikin zuciyarta dai tana da shakku tana ganin ana iya zuwa a karbe shi sai an kace sai ta tai wurin wani kahinta ta zo waje ne ta ce tana son ya mata akwati akwatin take bukata ya mata shine sai ya tambaye ta me zaki da akwati sai ta ce mai a'a gaskiya wani sirri ne gare ta sai ya nemi cewa ta gaya bashi ba komi wai ma'ana kenan kaga kawai ba zai gaya kowa ba kenan sai ta ce mai to wato abin da yasa nake so kamar wannan akwati din saboda a na haifi dan da na haihu amma kuma ba ni so a kashe shi to shi yasa nake so in yi akwati sai in sanya shi cikin jiwa shi cikin waɗannan ruwa din to aka ce ka gana da shi wannan mutumin ba kayancan ka gaya mata alƙawalin cewa zai kiyaye mata wannan sirri din kuma ta gaya mashi shi kuma ita kuma ai tana gaya mai shi kuma suna gama magana da sun kai kawai sai wurin firawuna eh kawai sai ya zabar sai wurin firawuna majalisa kuma ta cika tana zuwa sai ya zo ya daga murya sai yana sai kira firawuna ya firawuna sai firawuna ya ansa mashi din to zai mai bayani a cewa ga ga dan da ga wanda an kai ga wanda an kai mana zai tona mata asiri kinan to wani iko na Allah aka ce sai Allah ya sa halshi ne sai zama bai bai magana shi kinan nan wani nan take kuma irin shi sun kama kamci sannan kuma sai ya zama kurma bai ji duk nan take sai ya zama kawai da kasan ya tsaya da kasan mahaukaci sai fir'auna yana ce me yi magana mana saboda tun da ya ji ya mai magana hargogo ya kira shi ya ansa to an ce ya magana kuma ya shiru sai fir'auna sai dai kawai hada sun ka ci gudu sun ka ce kai mahaukaci ne shi bai da hankali sai an kai ta bugun shi an ka kore shi to sannan ya dawo bayan ya koma gida kuma sai kuma ji ne ya dawo lahiya da kuma ya dawo da yake da lahiya da ba matsala yana dawowa kuma sai ya sake koma kuma ya ƙara sauri ya koma da gidan fir'auna kaga duk da haka na bai da dare ba kenan yana da sauran ja ya sake koma wajen fir'auna nan ma ya sake kiran fir'auna din fir'auna ya ansa masa shi ma sai kawai sake zama haka ne ya zama kurma din ya zama kuma makaho kuma ya zama baya ji kamar mahaukaci shi ma an ka sake bugu ne an ka kore shi shi ma ya sake koma gida din kaga an yi na biyu kenan kuma yana koma gida jin nashi da komai nashi ya dawo lahiya yana dawa kuma sannan sai ya sake koma har yanzu dai bai da jaraba ya koma ga na uku to nan ne ga ana uku ɗaya na koma shi ma an ka sake hakan ta sake faruwa shi ma to wanda yasa an ka buge shi ya ce kar a sake bari ya ƙarshe guwa ba kwata-kwata wuri an ka wuri sannan yau gida to daga nan bai ƙara koma haɗin ba to shi kenan sai ya zan yana dawa gida kuma sai jin nashi da komai nashi ya dawo da haka shi lokacin da abin ya faru haka to shine sai ya zo ya mata alƙawari ya yi ma Allah alƙawari shi din ya ce zai mata wannan akwati din sannan kuma shi watan yake cewa ya yi alkawali in dai hawan ga yaron ya zama shi annabi da sheto na annabi to shi zai fara imani da shi ba sau da kaga to yanzu shi ya bike na sallama za ka shi a farko da zai fara mashi imani wanda shi imam ahmadu sawun shi ba ya kawo shi a cikin hashi ya sina tafsir jalalai ne a to sannan sai ya zo ya gina mata wannan akwatin ka san ai wannan ba a mamaki ba ne ai ka amince shi ma wannan ya saba horo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ai ka san akwai wanda lokacin da wani ne sunan shi wanda lokacin da manzo sallama zai hijira ya tai madina ka san ga lokacin ya fita su kuma mutanen makka sai sun kace duk wanda ya kawo manzo Allah ko ya kawo shi da rai ko ya kawo gawar shi raƙumi ɗari za a bashi to kaga shi kuma suraqatu suraqatu bin maliki nan sai shi kuma sai ya hita da ya ji wannan jinga mai tsoka tunda ya san raƙumi ɗari ko dubu ɗari ɗari ba ai kuɗi ne koko to shi kenan sai ya hita yana zuwa kasa shi ma irin wanga ya faru ga shi yana tafiya ya kuscin manzo Allah din gashi yana kallo manzo Allah na wayar sun hakan shi kawai sai aka ce sai kawar doki ne sai kawai ta zulma cikin kasa nan take wai kasa sai ta bude sai kawon zo dukin so ka shiga ciki shi kuma sai kira manzo Allah yana kira manzo Allah na hada shi da Allah na cewa yayi alƙawarin ko ma za ko bai faɗa ba kowa ya gan shi saboda haka amma dai a taimaka mashi a sake shi kasa da sake shi shi kenan manzo Allah ce kasa da sake shi ke da sake wai kuma duk bai jira ba shi ma sai da ƙara sake gwada da haka ne saboda raƙumin ɗari ya tuna haka gani ya sake taya kuma an ka sake haka nan shi ma ta ƙarzo ma ta ɗanɗana ɗazo kuma ƙahon sun kaɗan shiga ƙasa yanzu he ga ɗazo shi ma sai a kira manzo Allah ƙasa annaba ne da haƙuri amma inda ba irin so manzo Allah bane ai sai dai ka bashi dan ka ce ka to ka gani to kuma da haka ne sai kira manzo Allah sake roƙo haka nan gare shi kuma manzo Allah sake mai sannan shi ma sai da an kaka nan so uku din sannan ya ce to shikenan yayi alƙawari shikenan bai faɗa ba kowa ya ga manzo Allah shi kenan sai ya koma amma ƙarshe ya musulunta shi kuma to saboda haka shine wanda muka karanta din ai wanda cikin magana gaibu da muka yi din shine wanda muka ce wanda manzo Allah yake cewa za a daura mashi kambe da kuma munduwa ne kisira wanda hannaci har munafikai suna cewa ga sarki kisira ne iya tafi din to shine to suraka to bi da maliki ne to shine kaga shi ma irin wannan ne aka yi ga ne Musa da shi ma to sannan sai mutum ya zo ya mata akwatin ya kawo mata to lokacin da ya kawo mata wannan akwatin to sai suka sanya shi shi ya duka tare da shi ma an kai aikin ma an ka zo an kai shi hida cikin wannan akwati an ka sa abin da an ka mai an ka ruhi an ka sa nayin musa ciki an ka jewa cikin wannan an ka jewa cikin an ka jewa cikin wannan akwatin a cikin ruwa din to lokacin aka ce duk adadin wannan zaman da an kai shekara kusan 400 din fir'auna na bisa ga mulki aka ce bai taba haihuwa ba an ce ya taba haihuwa daya guda amma aka ta zo duk ba ta da lafiya da kamar irin barasa kan kamar a ce kusur sa na rashin lafiya kan ga duk dai sai zama dai ba sai da lahiya shikenan ita dai kenan kuma to kuma aka ce ya sanya duk likitocin da yake da su gaba ɗaya ya sa duk wanda za a mata magani amma dai an yi magani abu ya gagara sannan ya dawo duk bokaye ne su ma ya kokarin duwar za a yi su mata magani sun kasa shi ma to ƙarshe sai aka ce boka na sun ka bashi labari sun ka ce amma maganin wanga ciwon na waga ɗiya taka abu guda ne ba abinda an maganin nan shine wato wata dabba ce da za ta hitowa daga cikin kogi miyan wannan dabbat shi kaɗai zai mata maganin wannan abu to shi kenan aka ce lokacin da aka yi haka nan din to sai sun ka tabbatar mashi da haka din wannan haka ya zo a cikin wancan na kishisul anbiya lokacin su aka mashi haka din to sai a annabi Musa aka jefa shi a cikin wannan kogi cikin dare ne da dare ne aka ce don haka sai aka waye gari wannan swahid tun da shi wannan bokayen sun ba shi labari an kace sai fir'auna sun fito an a'aza kushiri nan bakin wannan teku wannan bakin ruwan an zazzana wurin ana dibi a gani me zai fitowa daga cikin wannan kogi din to lokacin ne sai aka ce a sai ga shi wannan akwati ya biyo ruwan ya taho lokacin da wannan akwatin ya taho to sai an ka ɗauko shi an ka shiga an ka tsamo shi an ka zo da shi gaban fir'auna an ka aje wannan akwatin din a gaban shi suna dibawa sai kawai an ka isko yaro ciki dan ɗa to lokacin da aka ganshi kuma an ga dan daga shi cikin lahiya lau yana tsutsan nono aka ce ga yatsan shi kuma yatsan shi guda na tsutsan ruwa gare shi to wannan haka tafsir mai tafsir hazim ya kawo to sai lokacin da aka yi haka to shine sai suka zo aka ce can kamar da muka magana can baya cewa ta yi mai watan ta shayar da shi na shekara na wata uku kuma sai ya zama wannan shayar ta mashi na wata uku din an ce watan duk cikin wata guda yana girma don girman da ya kai misali ba irin da kowa ba ne cikin saurin girma ka yi sai ya zama sai Allah ya sanya shi yana yin saurin girma ga yini an ka ce yana yin girman kamar ɗanɗan da ya wata guda duk yini to kaga an yi wata uku kuma amma duk yini kaga yana girman wata ɗaya kaga kwana talatin su uku tasirin kenan uku to kaga ni wata wata tasirin ya zama shekara na nawa kenan to haka yaron sai dai ga annabi Musa ga jariri bai da yawa ba ya kai ta wata uku amma gashi da girma girman shi to ana buɗa shi sai aka gan shi haka to sai fir'auna ya ce to aiko a kashe shi ai kware da gaske an ga ce a kashe to shine ita kuma sai a mata tashi sai Asiya kenan sai ta ce a akai ko ya za a kashe wannan yaro ai wannan yaro ba a kashe tunda in ka kula ai in ka kula ba ba haihuwa ga shekarar ba da aka yanka ba haihuwar shekarar da wadda ba a yanka ce ta bara ai ka gane tun da ma kusa ana tsallakin shekara kusa ko to da ka sai ta ce ai kai kula da girma ne ai kai ma kasan girma ne ya hana karhin na shekara ga yanzu da haka ba ka shekara an kai shi shekarar da ba a yanka ne wanka ba shekarar da aka yanka bane wannan aka yi shi kuma sannan sai ta ce mai ai kaga wannan yaro kuma ai daga cikin ruwa ya hito ba ba kama shi an kai cikin bari Isra'ila suna yin shi ba wanka tsinta ta yi an kai saboda ka gar a yanke shi kuma sai yadda haka na dinka to shine sai Allah ya ce falta falta kadahu alu fir'auna falta kadahu آل فرعون ليكون لهم عدوا وهدنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خالدين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون
to shine sai Allah madaukin sarki yace faltaqadahu alu fir'auna sai mutanen fir'auna sun kacinci shi annabi Musa din fa wada'uhu bayna yaday fir'auna suka aje gaban shi fir'auna din sai aka bude aka ga yaro gashi yana tsutsan ba ya tsashi yana tsutsan nono ga ya tsashi to nan ne sai fir'auna yace to amma an ce kamin shi fir'auna ya fara bada umarni a kashe abin da ya fara yi tukun sai ya ce to a ebo me wani ko a gwada ka gani tunda an ce ai akwai wata dabba da za ta hituwa daga cikin ruwa ita sai za wannan miyon wannan dabba shi an maganin wannan rashin lahiya ta ta shigo to tun daga nan abin da ya fara cewa sai cewa a fara dauko a fara ego miyan nashi tukun don haka a zo a shafa mai ita wannan ɗaya tashi ɗin a gani sai kawai an ka ego miyan nashi an ka shafa kuma sai ta warke nan take nan lokaci cikin lokaci sai aka ce firawuna ko ji daɗi da haka nan ɗin lokacin da wannan ya faru to sai ya ce to bayan kaga nan ya ga da ya ta warke wai sannan sai ya magana cewa to wani garu yana ganin yaron nan ne wanda aka cewa shi da zama sanadiyar mutuwa ta yawon gina saboda aka kashe shi subhanallahi bayan an yi wannan ba to shi ne ita aisha ta ce mai a ko alama ai wannan ai ba ai bai cikin haihuwa ga shekara da ai shekara ta gabata ne saboda girman da aka gani gare shi saboda haka sai aka ce a lokacin da watan a to shine sai aka zo aka yi wannan to bayan haka sai sun ka bashi aka ce sai bar'an da kuma ya ce to shi kina a bashi din lokacin da an ka bashi sai da ce da haka ga mu ina ganin ma ai kamata yayi amma mu mai da shi matsayin ɗan ɗagare mu a haka ya kamata to saboda haka shi yasa sai ya zama sai sun kaba shi ɗin to don haka sai ya zama shi annabi musa ka gani fir'auna yana ƙoƙarin ya za a yi ya hana a yi shi ɗin shekara ɗin amma shi ko allah haka ne ka so a yi shi ɗin aka ci shi annabi a haruna ɗan uwa annabi musa wa annabi musa kenan shi kuma an ka ci shekarar da aka yanka ɗin shi an ka haife shi shi kuma shekarar da ba a yanka shi shi kuma annabi Musa don Allah gwada cika ikon nashi din to shi yasa sai Allah sa an haife shi kuma shekarar da wata ake aka yanka to amma sai Allah bai yarda kuma a yanka shi din ba to saboda haka sai aka zo aka yi wannan bayan sun yi haka to shine sai Allah ya ce falta kadahu alu fir'auna mutanen fir'auna sun ka tsinci shi annabi Musa din liyakuna lahum aduwan don ƙarshen lamarin ya kasance maki gare su shi annabi Musa din ƙarshen lamarin wannan liyakuna ana ce mashi watan lamul aqiba ne wasu rura eh lamul aqiba ne ma'ana wai shine ƙarshen lamarin zai zama makiyansu wa hazanan kuma sannan zai kasance watan bakin ciki da damuwa gare gare su shi fir'auna amma ha banda ita asiya ba to shine sai aka ce da aka suka zo suka cince shi din don ya zama dan dagare su li yakuna lahum adwan wa hazana da aka sai zama sun kawo su shaka da to shine nan malamai suke cewa wannan ne li yakun din watan lamun ne wanda na watan aqiba na karshen lamari kamar yadda ake cewa wai wabnul khalabi wai koyi gini don roshewa wai ma'ana wai an sadda an yi gini ko mitar da ya roshe wata rana kuma ana cewa ku haihu don mutuwa ka gaba don a mutuwa ka haihuwa ba ko amma dai an san ko mitar daɗe ne ƙarshen ta da sai an mutu eh to shine ba na wannan ne a liya ko don ƙarshen lamarin ya kasance a duwan maki gari su hazana kuma ya zama abokin watan damuwar su da bakin ciki da su fuskanta ciki to sannan sai aka zo aka aka aka aka tabbatar da haka din an ka ta shigo to sannan sai Allah yake cewa inna fir'auna hakika fir'auna din nan wa hamana shi da wannan wazirin nashi hamana wa junudahuma da su da rundunar su baki daya sai Allah ce kanu khadiina lalle wadannan mutane sun kasance masu kuskure matuka masu saba ma Allah ne shi yasa a fauki bu shi yasa aka musu azaba ala yadai Musa alaihi salatu wassalamu ta hannu annabi Musa alaihi salamu to lokacin da aka haka sai Allah ce wa qalat imra'atu fir'auna sai matar fir'auna din Asiya kenan bintu Muzahib sai ta ce aka ce kanat lamma ra'at Musa ahabbatu wa amanat lokacin ta ga annabi Musa kawai sai ta tana so ne tana so ne ta ji shi kuma sai ta yi imani da shi daga lokacin tun wannan lokacin to shikenan sai aka ce lokacin da shi Fir'aun ya ce akan shi to shine sai ta ce ita ba ta asa kenan lokacin da Fir'aun ya aka shi din to shine sai take ce mashi ai ko alama kada aka shi dan dama shi Fir'aun shi da Hamana suna ce aka shi din to shine ita kuma ta ce a'a ai wannan ne ai ba zai yi a ce ai aka shi ba saboda haka ba zai yi ba sai zama duk magana da shi ita ta faɗi din sai fir'auna ya yadda din cewa ga aka shidin ya yadda shi kenan ba za a kashe din ba to sai ta ce ai qurratu ainin li ai wannan dan ai wani sanyin idan juna ne gare ni wai ma'ana wannan dan ne wanda nake jin wanda zai murna da farin ciki da shi ai ai abin mana abu na shine qurratu ainin li ai farin ciki ne da sanyin idanu gare ni walaka da kai ma fir'auna ai kuma saboda haka la ta katulu gar ku kashe shi ai kaji hajiya ta magana kenan ku saboda haka sarki ya magana amma da ke hajiya ta magana kaga shikenan kaga ta ya zama jahaja kenan ko saboda haka sai take kuwa shikenan sai fir'auna ya shikenan tace la ta kai ku kashe shi a sa an yanfa ana ai ya kusa ya amfane mu aw nattakhizahu waladan ku ko mu rike shi matsayin dan dagare mu muna to shine sai ta ga musu haka din fa da'uha sai suka sai suka bi ta dako wahum la yash'uruna alhali su ko ba sani ba cewa ƙarshen labarin ga wani abu zai faruwa ba aka ce tafarrasat an yakuna musa qurratu ainul laha ita ta yi amfani da watan firasa tsinkaya irin da aka ce wata mumini din nan ta yi amfani da wannan tsinkaya din ta gano cewa watan don su ɗauke shi matsayin ɗan ɗagare su to shi ne aka ce don ya zama sayan idanu gare ta ɗin sai aka ce ko kaga ya zama sayan idanu gare ta ɗin ko aka ce lokacin ta ce mai watan don ya zama sayan idanu gare mu gare ni da kaiya sai fir'aun ya ce a'a shi kan ba da shi ba sai dai gare ki ashe ko haka za a yi din kaga sai ya zama sayan idanu gare ta amma shi gare shi bai zama ba to shine sai aka ce don haka abin da ya faru kenan to bayan an yi haka to shine sai aka ce dama kasa akwai firasa firasa ma na tsinkaya na mumini shine zaka ce can a cikin hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi yace ku ji tsoron firasa tsinkaya ta mumini domin shi da hasken Allah yake gani da haka zai iya tsinkaya abu gare ka ya furta maka magana ina ganin abu kaza zai kasance kuma ya tabbata din to firasa kenan eh firasa kenan kuma wannan ne malamai su san da akwai shi lalle malamai sun akwai wannan firasa din wanda in zaka rubuta littafin madarijus salikina na ibn al-qayyim al-jawziyya daga cikin almajin ibn taymiya shi ma kai ne har ya kawo firasa ibn taymiya da shi ma da kai ne yace ibn taymiya yace ya dakhulu alayya ashabi wa ghayruhum fa ara fi wujuhihim wa ayunahum urum umurul la umurul la azkuru halahu ibn taymiya yace da yawa almajirai ne suna shigowa yanda yake da ya kalli huska so yace sai ya gane abin da mutum yake ciki kai ka ji ba yace da ya kalli huska mutum zai gane ba sai dai kurun dai amma bai masu bayani ne sai dai kyale su kurun ha almajir nashi ya ce to akan maka lawa ai kamata a zanki mana bayani don mazanki dan gyara wasu ya ce haba kuku to inda rika muku bayani ai ba ku iya hankuri da ne ko wata guda ba ku iya ta da niyya tun da da kun to sai ina faɗa muku ga abin da kake cikin ina faɗa ina tona maka sirrinka to kaga wai imin tamiya wai shi ma yana da kaga shi ma ai don shiga cikin gaibu ko ai don na so na a ce domin kai ga karatu amma ba samu lokaci ba wai kaga shi ma da kai ne yana gani huska ɗaya zai kalla ba ya gane abin da kake ciki to saboda haka shi ya zama firasa kenan to shine nan aka ce sai ta wannan firasa da ka kashe da ko sai ya zama watan hasken idan san idanun gare ta amma bai zama san idanu ga shi fir'auna din ba na'am
wa zaba fuadum min musa fariga in kana latubdi bihi laula an rabarna ala qalbiha litakuna min almu'minin wa qala li qusi فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
sai Allah madaukin sarki ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa to sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta kwaye gari lamma alimat bil tiqatihi lokacin ta gano cewa ta ji labarin lalle tabbas an cince shi din to sai ta waye gari farigan zuciyarta tana honko a cikin zuciyar nan kullun tunanin ta dan nan ba abinda a cikin ba tunanin dan nan ba ta zama honko dan annabi Musa daya ciki tana tunanin yanzu ko a a a da ai ka san yanzu misali mahaifiya ko a ce iyaye yau inda ɗan su ta ko babba ne shi mai ƙarfi ne da ƙarfin shi misali sai a ce ya yi tafiya unguwa kullum tunanin su dai Allah dai da masu shi lahiya kullum ganin suka yi da to da ko lahiya ko ko dai kada wani bai same shi ba to balle dan da karami a wanda yake jariri karami eh an jiwa cikin ruwa kuma ga maki ne tsince shi ai kaga dole a shiga cikin damuwa to shi yasa shi dubo shi yasa Allah ya ce fa asba a zuciyata ta waye gari farigan tana hanko ba komai cikin ta sai shi annabi Musa take ta tunani tana tunanin lamma alima da lokacin ta gane cewa anna walada hadan danta wa qa fi aidi adaihi ya fada hannu makiyan shi dara aqalwa sai hankali ta tashi yabbata ba ta da hankali lokacin duk ta dimoci hatta bakiyar fariga ta min alaqali sai zama gashi hankalin ta ma ya fita daga gari ta ba ta tada shiga laysa fi qalbiha illa musa hal yakfihi tana tunanin to yanzu ko a ne musa ko za a yi dada sai Allah ce in ka da tubdibihi yace hakkin ginka dan taso ta bayyana da dan dan ta bani saboda tashi hankalin dan kai kaɗan ta zo ta ce kaɗan ɗana ne ba subhanallah to shine Allah saboda tashi abin take ce na tunanin shi to shine in kada ta kusa latub dibihi ta bayyana da cewa shi ɗan ɗane nata hatta kada an tusiha ta kusa ta ɗaga murya wata ƙulu hawa wa laji ta shi ɗan ɗana ne ai to sai Allah ce laula an raba tsana ala kalbi ha in bacin da muka ɗaure zuciyarta ta jure ta yi haƙuri to in bacin haka nan da an samu wannan matsala sai Allah ce lai ta kuna min al-mu'minina mu yi mata wannan ne domin ta kasance daga cikin masu imani masu gazgatawa bai wa'adin lahi da alƙawarin Allah da ya mata na cewa zai tsare mata ne Musa din ba abun da zai same ta kuma in nara duhu ilaiki don da tabbatar da alƙawarin da Allah ce zai mai ka mata da shi din to haka za a yi din to shi yasa Allah ce sai mun ka daure wannan zuciya ta din abun ya tabbata haka ne din wa qala ko to lokacin ta jewa shi a cikin wannan kogi din wa qala sai ta ce li ukhtihi ga ya uwashi usihi sai da ce to yanzu abin da za a kibi kibi shi wai ma'ana sai da ta jefa akwatin cikin ruwa an gane sai ta ce ma wannan ƴan uwar shi annabi Musa da ya ta ce ana ce mata Maryam take to sai ta ce yanzu an ga akwatin kibi wannan akwati saboda haka in kibi shi sai ta ce amma katta kalle katta zika kallo ne war har a gane shi take kallo a a ta bi shi dai a hankali a hankali tana tafiya dai tana yi tana kallon shi da gehe ajiya har ta ga ina ne in zacinta ta shi ya ta ga su da mata gane ta gane ina zacinta shi to shine sai ta ce ki bi shi shine qusihi ki bi wannan akwatin nan a haɗin da zaya aka ce fa basu rabbihi sai ta ci gaba ko da dibin wannan akwati din an junubin amma ta gefe shine min makanin ba'idin ta wuri mai nisa ba kusa ba kusa da shi take tafiya din ba wahum la yashuruna amma su ko ba san cewa ita uwa ta ce ba ba san cewa ita uwa ta ce ba watan shi ta biya ba to wannan shine ake cewa sunanta kuma Maryam take duk da yake malamai sun yi sabani cikin sunanta akwai wanda suka cewa Maryam a sunanta akwai kuma waɗanda suke cewa a ba maryam a sunanta ba watan suna cewa kulsum a sunanta kulsum wanda aka ce sai ta zo ta shiga wanda a lokacin har ta wuce can wannan cewa sunan nata a kulsum ko kuma wannan kamar da can a cikin tafsirin imam al-qurtubi ya kawo cewa sunan nata watan maryam ita kuma wato shine wanda aka cewa sunan nata maryamu to lokacin da maryam bintu imran kenan ba sannan kuma aka ce kaga sunanta ya yi daidai da don ya zo da hadisi wanda shi imam al-qurtubi yake kawowa kaga sunanta ya zo daidai da watan sunan mahaifiyar annabi Musa kenan ko kaga annabi Isa kai annabi isa kaga mahaifiyar shi maryam kaga ita kuma maryam watan ita kuma diyar ah, maryam da ita kuma ya anayi musa kaga sunan su guda kenan to sai aka ce al-imamu suhaili a a cikin littafin shi na ar-rawdul unfi ya kawo haka din da imamu sa'alibi a cikin tafsirin shi shima da imamu mawardi shima daga dahaku cewa sunanta kaltamatu imamu suhaili ce a kursumi a sunanta saboda haka wannan ya zo a cikin hadisi wanda imamu bazza wanda imamu zubairu ya ruwaita zubairu bin bakarin yake cewa manzo Allah sallama ya ce masa da hadiji wata rana yana tare da matar shi sai da khadija radiyallahu anha sai yake ce mata wai ke asha irci anna Allah zawwajani ma'aki fil jannati maryam binti imrana wa kulthumi ukhti musa wa asiyatu imri fir'an imratu fir'auna sai manzo Allah yake ce masa da khadija yake ce mata wai kina da labari ke san da cewa Allah ya auren mani a cikin aljanna Allah ya auren man da maryam bintu imrana ya uwar daga ta ne musa za ku ga tana daga cikin mata manzo Allah aljanna ita wannan ya uwar ta ya ta ne musa maryam ba shine maza Allah ke ba sai da ake cewa ki san da halaba ne haka nan sannan kuma Allah ya auren mani da watan Maryama Maryam bintu Imrana da kuma Kulsumi uhti Musa Maryam ɗaya umma haifi annabi Musa annabi Isa kenan Maryam haifi annabi Isa matar maza Allah ce ta ma aljanna sannan sai wa Kulsumi din ɗaya uwa shi annabi Musa din sannan da Asiya matar Fir'auna ita ma matan manzo Allah ne duk aljanna ce eh to haka haka yazo wanda wanda haka Imam Al-Qurtubi shi ya kawo wannan wannan magana din to lokacin da ya takaici dai shine sadda watan a ita ta zo ta bishin tana kallo to sai aka ce sai ta zo sai akwatin ko sai ya shiga gidan fir'auna sai ya zo ya biyo hanyar inda su fir'auna suke kai to lokacin da ita kuma ta zo sai ta isko jama'a duk an taru daddam ana kallon dan da sannan aka dauko akwatin kenan ana dibe ana bi dawa zai ta bashi wa zai bashi nono to lokacin ana cikin wannan neman bashi nono din to sai aka ce sai ta kalle shi amma su ba su gane cewa dai uwa ta shi bace to shi kenan sai Allah ce wa haramna alaihi almaradi'a wa haramna alaihi almaradi'a min qablu fa qala dahaladun lakum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradarnahu ila ummihi kay taqarra aynaha wa la tahzan wa lit'alama anna wa'da allahi haqqun walakinna akathrahum la ya'lamun
to wannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin wannan cewa to sai sun ka ci gaba da neman nono to yanzu wanda za a bashi nono a za a yi sai Allah ce wa haramna alaihi almaradi'a sai mun ka hana mashi watan shan nonon kowa dama Allah ce mun haramta mashi almaradi'a shan nonon masu shayarwa dinnan min qablu tun kamin yanzu din don saboda haka sai ya zama duk sadda an ka kawo wanda za ta bashi nono da an kawo ta an kawo an ce ta bashi nono sai ɗaya ya kisha duk wanda an ka ce kawo sai ɗaya kisha nono na ta ɗin to shine Allah ke nufi sai mun haramta mashi shan nono kowa ɗin sai ya kisha to ita kuma wannan mahaifiya annabi Musa ɗin ko ƴar uwa ta shi kai tana gefe ita kuma tana kallon su to shikenan sai faqala sai ta ce musu hal adullukum shin yanzu to in shirye da ku in nuna maku ala ahli baiti in gwada maku waɗansu mutanen gida wanda ya kafuluna hulakum za su rene za su rene shi gare ku bil irda'i da shayawa ɗin ma'ana in faɗa maku waɗansu mutane waɗanda ina zato in ka binciko can gida an ka bashi nono zai karba wahum lahu nasihuna kuma sannan su za su yi mashi nasiha ma'ana za su kula da shi ya duk abin da ya dace za su mashi kamar su sun kaife shi in hada ku da irin waɗannan gidaje shine wahum lahu nasihuna in ga muku shiya to tana faɗa haka ita uwar tashi sai ha ma na ciya ko kisan shi ne ya an kai kisan cewa su za su kula da shi din duk matuƙa dole da ya kamata ne ko ko da gidan ku ya hito sai na ce a'a subhanallahi to shine sai dai bayan an yi haka sannan sai aka zo sai ta zo da mahaifiyar tashi din sai ta zo ta kirawo mahaifiyar tashi din ta zo da ita ta zo wajen fir'auna an ka shiga da mahaifiyar ta annabi Musa din sai an ka bata annabi Musa ana bata ita ma ka gani wata gwada kenan ko ta ba shi nonon da a gani ko zai karba din aka ce kuma watan lokacin da wannan daren wanda shi annabi Musa wannan yinin tun da kasan can cikin dare ne aka jefa a kwatago saboda haka an tuɗa ta ba da shi ne a cikin yini wanda wan shekari kenan kamin rana ta faɗi an ka ta wanda lokacin sai ga shi annabi musa ya dawo hannunta kenan ko da an ka zo inda take an ka bata shiya sai ka tana ba shi nuna kawai sai karɓa shi kenan sai sha yana sha sai da sun ka ce a to wai sai an ka toye ta kuma na wani ko ko dai to dan dan ke ne ita ce na ai ita abin da yasa tana da daɗin nono ne kuma duk ɗanɗan da ya so su nononta da ya ji ƙamshin nononta kowane ne sai ya sha nono saboda tana da nono mai kyau mai tsarkin nono ce ita saboda haka da ya ji ƙamshin ta sha zai da ya ji ƙamshin kowane irin ɗanɗa ne to shikenan sai ta cigaba da bashi to shine Allah yake cewa farajin nahu shikenan kaga nan wurin an ba su shikenan ko to shine Allah ce farajin sai mun kame kan da shi ya ila ummihi zuwa ga mahaifiyar tashi din kai ta qarra ainuha domin ijiyar ta taimata sanyi bi laqaihi da haduwa da shi din ma'ana don ta ji dadi ta murna wala ta hazan don ka ta bakin ciki wali ta alama kuma domin ta sani cewa anna wa'adallahi haqiqa alqawlan Allah bi raddihi ilaiha da cewa zai mai kar da shi gare ta haƙƙun don ta gane gaskiya ne Allah ya cika mata alƙawari walakin na akatharuhum sai dai mafi yawancin mutane la ya'lamuna ba san cewa alƙawari ne na Allah in kuma Allah yana cikawa ba to zaka sai ta cigaba da bada shi nono aka ce aka yi jinga da ita an ce kullum ma ana bata dinari dinari guda kullum dinari nan wa shine rubu dinari wanda shekarar ta gabata wanda ake magana rubu dinarin watan 1018 kaga 1018 so hudu nawa za su bamu na 70,000 sau hudu 72 kenan go? to kaga wai duk yini ana bata naira 72,000 duk yini kawai duk yini ba wa wata ba saboda tana ba ne musa duk yini kaga ko wata an kace ina lahi to kaga ni to shi din ne kaga banda sauran su abuwa da kyauta da su biya kuma bai ko tunda matsayin gidan sarki ne to ya gashi duk ne ana bautun dubu saba'in da ne subhanallah duk yini to kaga an kai wata guda saba'in so talatin aka ga an tara abubuwa ko tun daga wani aiki ne zai gida gwamnati yanzu ana bashi albashi dubu goma sha biyar ko ashirin duk daɗi ya kaji koko to amma gashi nan a cewa shi ga yini ba sai wata ba duk yini ana baka dubu saba'in da wani abu subhanallah to haka an ka ce shi fir'auna aka ci gaba da bata ɗin to ta ci gaba da ansa kuɗinta to shine hannun shehwar jallahu anhu ya kawo cewa to anan wannan kuɗin kuma taka an sa halal ne gare ta abin da yasa saboda dukiyar ta kafiri ce kuma abokin yaƙi ne ai don abokin gaba ne wannan ya halatta sai ce haka inda dai kamar a ce watan ɗanɗan kamar yanzu misali sai a ce ɗanɗan ga wani musulmi ne ya tsince shi kuma ita ta haife shi din sannan kuma an ka zo ana bai ɗan mai shayarwa za ta ba da shi nono kuma sai ta zo kuma ba a san ita ta haife shi din ba sai an ka ce a ba ta shi matsayin shayarwa da ita a shi kuɗi to nan wani yan ga musulmi ne to halaman ne za ta ci ba amma an gaban da ya zama halal saboda kasancewa dukiyar wannan abin da kafiri ne ba wai na abin nan bane ba na mutumin kiki ba na abokin yaki ne to wannan haka mai tafsir ruhul bayan shi ma ya kawo haka kamar da shi ya kawo nan sannan saboda haka sai zan wata aka ci gaba da wannan ne annabi Musa ci gaba kaga kadan da ya koma hannunta bayan ya koma hannunta sannan kuma a gashi kuma dan da ya koma hannunta sannan tana ba shi kuma ana biya ta ga alada an ce can farko amma sanda an ka ce da an kamata nono ba an ce sai da sun kaɗan nemi cewa to wai ta nan gida ya kamata zauna nan gidan fir'auna ta cigaba da bashi nono ba ta ce a ai ba zai yi ba ita tunda tana da miji tana da gida ya za a yi tana da iyali kuma a ce ta zo nan ne ta zauna ta ba da nono ita kan gaskiya ba za su zauna nan ba in kuma ba su yadda ba ta ga ɗanɗan sonan sai ta ɗan turza ga ita ba to da ka yi musu yadda kuma ga ɗanɗan sonan kaga ai kaga ita nan ne can alhali ba su labara ba daga ciki ita kan tana cikin damuwa da tunanin a a za a za a da danta amma tun ta ji yanzu an samu ta haɗu kaga ai zo ta dan lallasa su mana ai ya kamata haka ne to shi yasa sai ta ce saboda haka to su suka ci to ba komai ta ce da shi shikenan sai ta dawo da shi ya to aka ce ta zo ta ci gaba da ba da shi sha da shi nono har lokacin da an ka yayi shi sannan an kame da shi can gidan fir'auna din sai zama ana ce mashi dan dan fir'auna haka kace ne sai aka ce kuma fir'auna ya zama yana so ne matuƙa tun da bai zan dada ba kotar yana ganin yanzu gashi ya samu ɗanɗa mai gado ne kenan sai ga yana cikin daɗi yana murna ƙwarai da gaskiya samu ɗanɗa yana so ne sosai da gaskiya bai iya hakuri ko shi har ko shi sai aka kawo mai ɗanɗa ne kai ebe mai kiwa idan a zana ta da shi ya to aka zo dai an gaci duk ana nan din duk taka nan dai ne shi ɗanɗa ya tawo da shi yanzu har yana wasa da fir'aunan yana jan gemi na har yana jin ciwo matuƙa da gaske wani bi da wasa ya dan mare shi kuma ya ji ciwo matuƙa da gaske wanda aka ce hawa ta rana da ya jagi mai nashi ya ji ciwo kwarai kuma ya mare shi ji wannan zahin da yawa ya ce kai wannan ne gaskiya yaron nan ne ba ya ce saboda aka kashe shi to nan ne a lokaci ita asiya da sai da ce haba kai ku ya za a yi kuma a ce a kashe wannan yaro yaron da bai iya bamantawa tsakanin watan a ce tsakanin dabino da kuma a garwa sun wuta wasu kuma sun kaci ya ce mata wanda bai iya bambanta ne tsakanin watan abin nan da dinari da kuma garwashin wuta to shi za a cewa a kashe to sai ce tun haka nan bai yadda ba a gwada tukun sai an sai an gwada sai an dauko garwashin wutar da kuma dinari a aji a gani to shine aka ce aka kawo aka aji lokacin da aka kawo shi aka aji din to shine sai a hayya ta ya dauki wata su wannan dinarin to sai alka turu mala'ika jibril sai ya zo sai ya kautar da hannu da sai ya koma zuwa ga wancan garwasu na wuta da sai ya dauko yana dauka sai ya aza ga halshi ne sai ya dan toye shi shi yasa ya kada yin wannan gure-gure din wanda yake addu'a yana cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli din to shine shi addalil aka ce wannan ya faru to wannan abin da farki to sai Allah yake cewa wala ma balaga shuddahu wala ma balaga shuddahu wastawa atayna hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin wa dakhala al madinata ala hina qawlatin min alaha fawdara fiha rajulan yaqtatalan hadha هذا من شيعته وهذا من عدوي فاستغاثه الذين من شيعته على الذين من عدوه فوقته موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
to saboda haka sai Allah ya ce wala ma balaga ashuddahu lokacin da annabi Musa ya kai cika kai karfin shi aka ce wa huwa salasuna sanata shine shekara 30 aw salasa wa salasuna sana ko kuma shekara 33 shine ma'anar balaga a shudda hudu ya kai karshi karfi karfin shi saboda duk wanda dama cika karhin mutum shekara 30 da ya kai shekara 30 to karhin mutum ya cika cicicin kenan da bakin nan zuwa 33 to in kuma an haƙuri wasu kai 40 to daga nan kuma ya gama kenan aka ce sai sai kuma gangara an gama hawa kenan sai gangara subhanallah to shine aka ce ya kai shekara 30 to lokacin da ya kai wannan shekara talatin din to shi ne aka ce gashi yana zane gidan fir'auna fir'auna yana gani ya samu magaji saboda haka abin da ya gada ma kalar sussun da ya gada ma shi zai saya don ɗanɗan sarki ne shi kalar doki da ya kasu shi zai hawa to saboda haka sai ya zan kuma jama'a dole suna girma shi saboda daga ɗanɗan sarki ya riba kenan ko ya zama mai jiran gado kenan don haka sai ya zama kowa daga ciki yana girma shi yana ganin girman shi to Allah ce falan ma baraka shuddahu lokacin da ya kai cika karfin shi wastawa ya cika cicicif shi ne balaga arba'in da sarki shekara arba'in wannan can mun karanta a wajen su masama ala rashin na wani muke cewa daga cikin ma'ana istawa din ana fassara shi da ma'ana cika ka gana ne falan ma balaga ashu da wastawa arrahmanu ala ishistawa ka ga kalmar ce ta amma da yake lokaci yayi gobe mun dawo sai mu tashi nan wurin har mu kai inda wanda isko din suna wannan sabani din wanda yamma ruwan nan ya mutu dai da sauran da abin da ya gabata gobe da insha Allah sai mu karanta shi lokaci ya zama kwana nan inda muka daidai mana fata Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya fi mana inda muka daidai Allah ya karba mana a dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri duka Allah ya san bukatun ko Allah ya biya mana kowa bukatun alheri da sauran jama'a su kawo sarkoki suna neman addu'a kan bukatun su daban-daban to duka Allah ya san bukatun ko Allah ya biya musu a da sauran dukkanin jama'a da suka neman addu'a ga marasa lafiyar su na gida da na asibiti ma masu addu'a Allah ya ba su lafiya da na marasa lafiyan gaba ɗayan su Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya masu neman addu'a ga kasuwancin su da manomanmu da masana'o'i na hannu da kuma ma'aikatan na gwamnati da 'yan kasuwa dukan su muna masu addu'a Allah ya ma kowa jagora cikin lamuran sa baki daya alfalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma masu mata masu kan da su muna masu addu'a Allah sauke su lafiya cikin sauki ba tare da wahala sosai ba albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah duk ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ya karba mana muna roƙon Allah dukkanin alkhairin da a cikin wannan wata Allah ya bamu muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake kyautawa a cikin wannan wata alfulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin alkhairai da duniya da lahira wanda mun ka sani da wanda mun sani ba muna roƙon Allah ya bamu duk abin da yake na sharri mai cutar da mu rayuwar mu duniya da lahira muna roƙon Allah ya kare mu daga gare shi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa antal ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma irfa 'anna al-jahda wal ju'a wal 'urya وكشف عنا من البلاء ما لا كشف غيرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله